الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم Allah ya ce ilamu ku yi sani ya ku bayi annan la haƙiƙa ubangiji Allah wato shadidu riƙabi mai tsananin ukuba ne ga waɗanda suka saba masa suka yi masa shirka su ne maƙiyansa wa annan la haƙiƙa ubangiji Allah gafurun mai gafara ne ga mabiyansa su ne masoyansa rahimun mai jin ƙai ne bihim da su
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما كن وما تكتمون ma alar rasuli babu komai a bisa kan manzo face isar da saƙon Allah illal balagh ai sai isar da saƙo gare ku ya kuma isar annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da saƙon Allah ce wallahu ya alamu ubangiji Allah kuma yana sanin ma tubduna abin da kuke bayyanarwa na daga ainihin ayyukanku wa ma taktumuna da abin da kuke ɓoyewa na daga ayyukanku da ƙudurce-ƙudurcenku kuma zai saka muku a kansa قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث Mm.
فاتقوا الله يا أولي الباب لعلكم تفلحون tuflihun qul ga ya musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam la yastawi al-khabisu datti shine haramun baya yin daidai wa tayyibu da abin da yake mai kyau shine halali dalilin saukar wannan aya ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa'azi ya bayani akan Allah ya haramta giya tunda mun ji farantun mun tuhun haramcinta ya tabbata an haramta zancen shan giya babu sha kuma to shikenan bayan annabi ya yi bayani ya bayani sai wani balaraban ƙauye yana gurin sai ya ɗaga hannu ya tambayi manzo Allah sai ya ce ya rasulallah ni mutum ne mai kasuwancin giya na samu kuɗi masu yawa da giya ina da kuɗi da yawa to gashi yanzu an haramta ta to kuɗin nan nawa na giya da na tara da ku- da giya zan iya ci gaba da ayyukan alkhairi na ɗa'o'in Allah in na yi abin zai yi kyau Allah zai karba da kuɗin giya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba kawai Allah bai tsarki ne baya karba sai tsarkakakke annabi annabi na faɗin wannan Allah ya saukar da aya ya gasgata manzon Allah dan faɗin na Allah eh shine abin da aka yi kenan saboda haka mutum da hanyar da zai bi ya nemi dukiya to ya san ta inda zai bi kan mutum ya je ya dinga hidimar kamfanin giya da- da sai da giya da hada giya kuma ya zo ya dinga cewa yana aikin alheri zero ne ba ruwan Allah da al- aikin alheri da mu in dai da kudin giya ko kudin alhanzir ko kudin haramun ne ba ruwan Allah da wannan saboda haka muminai a tsartu daga barin shiga hanyoyin sai da abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta har kuma mutum ya ga yana da wasu miliyoyin kuɗi ya dinga yin wani tinƙaho yana wani aikin alheri to gashi la ya kabalu illa ba in ma ka sai da giya ka yi aikin alheri ko ka yi wani abubuwa da kake ganin ɗa'ar Allah ne to sunan wannan abin zero Allah ka kiyaye duk abin da mumini zai yi ko saran itace ne kai ko sai da gyada mutum zai ya samu ya ci ya ciyar da iyalansa abin da ya samu Allah ya ma albarka ya yi alkhairi ya yi taimako ya ɗara Allah ya isa ko dubu goma ka samu kake da ita ka ci kai kai sadaka ya fi ka samu biliyan ɗari da kuɗin giya wannan kunyata ne da tozarta a duniya da lahira ba ruwan Allah da abin da mai kuɗin giya zai aikata da shi aikin banza ne zero ne soko kul gaya musu ya rasulallah yanzu Allah ko la yastawil khabisu datti shine abun da yake haramu ba wadayibu da kuma abun da yake mai kyau mai tsarki halali ba sa yin daidai walawa da baka kasaratu alhabisi ko da yawan bar abun nan mai datti ya ba, ba ka mamaki ma'ana yawansa da yawa ya tara miliyoyi da kuɗin giya dukkan ya burge ka wataƙullaha ya ku bayi ku ji tsoron Allah cikin barin aiki mu'amala da abin da Allah ya haramta ko sai da abin da Allah ya hana da tara kuɗi da shi ku ji tsoron Allah cikin yin haka ya ulul albabi ya kuma abotan hankula su ne muminai la'allakum haƙiƙa an kun ji tsoron Allah kun bar aikata wato barna da kuma ainihin yin mu'amala da abin da aka haramta tubulhuna tabbas haƙiƙa kwa samu rabauta يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم wannan aya ta sauka ne yayin da mutane suka yawaita tambaya ga manzon Allah kowace irin tambaya barkatai sai a zo a yi wa manzon Allah kowace irin tambaya kowa sai ya zo ya tambaya annabi abin da ya ga dama to ladabi ake ga halaran ma'aikin Allah to ga Allah ya yi ladabi kuma ya koyar wata Bukhari ruwaya dai hadisi marfu'i daga Anas dan Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah yana huduba wata rana ina cikin huduba sai wani ya tashi ya tambayi manzon Allah ta yi waye babana kaga wannan amma saboda haƙuri da juriya irin ta manzon Allah annabi ya kalle shi ya ce babanka wane sai je ya zauna haka suke wa manzon Allah wannan ya zo ya ce babana wane ne ko kuma daga ina babana ya zo me asalin babata haka suke wa manzan Allah to shi annabi ai ya san komai sai ya ta gaya musu sannan kuma wata rana wani mutumin ƙauye taguwarsa ta ɓata sai ya zo ya ce da manzan Allah taguwa ta ce ta ɓata ya rasulallahi na zo na gaya maka kuma ka gaya min a ina take to ire-iren waɗannan ne suka taru suka yi yawa haka ake taiwa manzon Allah to wannan ita ta janyo Allah tabaraka ta'ala ya daka tsawa ya saukar da wannan aya domin a kula don kar a zo a fada garari kuma mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma ainihin lokacin da manzo yana zaune wani balaraban dai na ƙauye don wata tambayar kana ji ka san ba ƙauye ne wallahi kuwa Allah ya saka musu da alheri sai zo ya ce babana na ina yanzu kuma babansa ya mutu tin tin tin tin tin tin zamanin jahiliya manzo Allah ya masa shiru sai kuma sha ya rasulullahi ya matsa babana da ya mutu yanzu yana ina amma an ce a ta bi ma ya ce yana wuta ne ko yana aljanna annabi da ya masa shiru sai da ya kuma tambayarsa ta uku sai ya ce babana nake tambaya ka rasulullah yana yana manzala ya ce babanka yana wuta ya ja baya ya ta gumi ya shiga damuwa ta gani kuma lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama aka faralanta hajji ya yi hudu ba ya ce to jama'a ku yi sani ubangiji allah kadif tarala alaikumul hajja fa hajju ya ayyuhan nas ya ilamu an allah karfa rada alaikumul hajja fa hajju ya faralanta muku hajji ku je ku yi aikin hajji sai suka tambayi manzan allah a fi kulle amin ya rasulallah annabi ya shiru wani kuma can ya kuma tashi ya rasulallah a fi kulle amin wai kowace shekara ne yake wajibi a kanmu to manzo Allah kafin a yi ta uku sai ya ce la annabi ya ce la law qultu na'am la wajabat annabi ya ce ba kowace shekara ba amma ko tambayar da kuka min da na ce eh da ta waje wa kan duk musulmi duk shekara sai ya je haji duk shekara sai an bar garuruwa an tafi ka gani da an sha wuya wannan shine cinkoso
maulidin kasa ma da ake na gani da shan wuya ka gani ba kowa ba ka gani to saboda haka tambaya to shi sa ainihin ta yawa kuma kuma za ka ji ma aya Allah ya gaya mana ai tambayoyin da mutanen da suka gabata suka dinga yi wa annabawansu da ta yawa ita ce ta halakar da su ya ta jefa su cikin garare to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato ya ku bayi da kuka imani da Allah la tasalu an ashiya'a kada ku yi yawaita tambaya a bisa abubuwa in tubdu lakum tasu'ukum in fa wata ta bayyana gare ku amsar za ta zama ta munana muku ta jefa ku cikin damuwa yanzu wannan aka tabbatar mata tambayar da ya matsayi babansa na wuta kai kaga ya shiga cikin damuwa to wannan shine kuma yanzu da annabi ya ce duk shekara a je hajjin ai kaga da tambayar ta janyo wa kowa damuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to kar ku yawaita haka in tubdu lakum tasu'ukum wa in tasalu an ashiya in wa in tasalu ana in ko kun yi tambaya a gare ta hina yana zulul qur'an lokacin da ainihin ake yuna zulul qur'an ake saukar da alqur'ani to tu da lakum za ta bayyana gare ku abin da kuka tambaya domin bayani zai zo da wa'ayi daga Allah kuma abin da ya zo daga wa'ayi daga Allah daga amsan manzon Allah dole shine abin da za ku rika shine amsa ku saboda haka ku dinga sanin me za ku tambaya ku dinga yi a nitse ana a dinga ladabi cikin tambayan manzon Allah afallahu anha amma hakika ubangiji Allah ya yi rangwame anha a bisa tambayoyin da kuka dinga yi kuna ta wato ainihin maimaita su ga manzon Allah wannan an gama ba komai amma daga yau kada ku maimaita irin wannan ku tsaya ku kame wallahu ubangiji Allah gafurun mai gafara ne ga bayansa halimun mai juriya ne da dukkanin abin da suke aikatawa wadda sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin kala hakika sa'alaha qaumun min qablikum jama'u da suka shuɗe gabaninku na annabawa sun yi tambaya akan abubuwa suka dinga tambayar annabawansu akan abubuwa abu kaza me kaza sannan da amsoshi suka zo daga annabawa aka yi musu bayani akan abubuwan da hukunce-hukuncen abubuwan sun ma'asbahu sai suka zamanto kuma kafiri na kafirai biya da ita wannan abin da aka ba su amsar na tambaya suka yin aiki da ita kaga sun shiga garari kenan.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون wannan aya kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bata ayyuka ne da suka kasance ana aikata su a lokacin jahiliya da dabbobi na yin hidima da shirka da kai wa gumaka dabbobi a bar wa gunki kaza an bar masa dabba kaza in dabba kaza ta yi kaza ta kai kaza ta haifa adadin 'ya'ya kaza to shikenan ta zama ta gunki ba za a dora mata to wa'annan dabbobin da mushrikai suke ta yi tun a zamanin jahiliya har aka shigo musulunci kafirai ba su bar wannan ba to shine Allah yi magana yana mai nuna batancin wannan abin da rashin amfaninsa kuma bai zama ya kuma hana hana musulmi kada mai haka Allah ce ma ja'alallahu min bakhiratin Allah bai shar'anta ba bai ma'ana sa ba daga dabba bahira ita ce wato bahira dabba ce da aka tanaje ta misali aka ta girma ta isa yankawa sai ta zama to an girke ta ana kiwata ta ta kai wani geji na girma sai a ce to wannan ta gunkiwa na ce ba za a dora mata kaya ba kuma ba za a yanka ta ba haka za a bata a yi ta kiwata ta a yi ta kiwata ta an bata ne kawai don gunki yawwa an hana ta komai amma dai duk wani abin da za a yi mata to za a yi mata abin duk da take so kawai aka suke su zaɓi dabba a zamanin jahiliya su ce sun baro gunkiwa ne ita ce bahira duk gumakan gumaka dukkan dabbobin gumaka ake barwa Allah ya ce wato wala sa'ibatin wala kuma wato sa'iba ita kuma sa'iba shine kamar wato budurwar taguwa wacce ta samu ta haihu ko ɗaya ko biyu sai a ko kuma a samu budurwar taguwa sai a ware ta a haɗa ta da namijin raƙumi tana mace ta zama ba wani raƙumin kuma da zai kusance ta wannan kawai aka batta da shi to idan ta kaɗaita daga da namiji ɗayan raƙumi har ta samu ta haihu to shi kenan sai a raba ta da raƙumin kuma sai kuma a batta ba ita ba wani raƙumin da zai hauta sannan kuma ba za a yanka ta ba ba za a ɗora mata kaya ba sai a ce wannan an jingina ta ta gunki wane ce ko ta gumaka ce wannan sai a dinga yi mata wanka a dinga tsarkake ta a dinga gyara ta wacce ta zamanto sharaɗin ita kuma wannan kawwame tan da aka yi kenan to wannan Allah tabaraka wa ta'ala ce shi Allah bai shar'anta wannan gabayi ba kuma bai sa haka ba kuma bai yarda da ai haka ba kawai dabbobi a yanka su a ci ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ainihin wato ya shirya Allah tabaraka wa ta'ala shi wala wasilat ba kuma wala wasila ita kuma wasila takan zama koda akuya ce ita kuma akan kyale ta ne ai ta kiwata ta kamar yadda aka yi wa waccan wato ainihin taguwar waccan raƙumar aka aka to wannan tana iya zuwa a ƙaramar saniya wasila tana zuwa a ƙarama ta akuya ko a ƙaramar tinkiya kawai ɗaure ta za a yi ba kowa ya girmama ta ta gunkiwa na ce ko ko gumaka na waje kaza gumakanmu da allolinmu to wannan ta ta ce an ware ta ne ta gunki ce ita ma shi ma Allah bai shar'anta wannan ba wala ham ce kuma haka karo na raƙumi wanda yake aka bige shi ko aka same shi su kuma suna ɗaukar raƙumi ne ko da ya rayu yana harkokinsa sai aka doke shi ko suka faɗa da wani raƙumi to sai a ce an ji tausayinsa ya zama ham abin tsarewa to shi ma sai a je a gyara shi a yi masa bauta a yi masa hidima ba za a ci shi ba ba za a ɗora makaya ba za a kuma barin wani ya taɓa shi ba ya zama na gunki saboda ya zama abin kiyayewa suna ce masa ma da larabawa al'ibul alhani to waɗannan dabbobi da ake musu haka in ka lura waɗannan guda hudun da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata sun shiga kowace dabba tana ciki bahira da sa'iba ko da kuma wasila da ha akuya na ciki ana iya yi da ita ɗan raƙumi ana yi da shi raƙuma ana yi da ita da saniya to waɗannan abubuwa da mutanen jahiliya suka tahi suna yi kowace a ƙyale ta an bar wa gunki kaza to shine Allah ya ce bai sanya wannan akan bayi ba ko musamman mumine musulmi ba su da wani gunki da wani wanda za su bar wa dabba ya zama hidima gare shi don hidima ga gunki Allah bai halatta wannan ba kuma bai shar'anta wannan ga bayi ba walakin nan lazina kafaru sai dai hakika waɗannan da suka kafirce yaftaruna alallahi kaziba suna yanka ƙarya ne wato ga Allah su ce wannan sun jingina ga gumaka ne wannan ainihin na Allah ne ko kuma waɗannan dabbobi ainihin sun halatta su ne sun bar su hidima ga allolinsu gumaka wannan ƙarya ne Allah bai yi umarni da a haka ba wa kasaru mafi yawansu waɗanda suke aikata wannan na kafircin nan la ya aƙiluna babu suna hankaltuwa ma'ana ba su da hankali wa idza qila lahum ta'ala ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana نعم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم إذا أنبدا أغريسو su kufaru makata da sauran kafirai an ce da su ta'alau ku zo ila ma an zalallahu zuwa abin da Allah ya saukar shine alkur'ani da abin da yake ciki mai aiki da shi wa ilar rasuli ku zo kuma zuwa manzo Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu karba daga gare shi kalu sai ka sun ce hazmuna ma wajenna alaihi aba'ana abinda muka samu iyayenmu a kansa suna yi na addini da aƙidar su mu ya ishe mu ba ruwanmu da wani zancen abin da Allah ya saukar ko kuma zuwa wajen amanzansa a abin da muka samu iyayenmu suna yi na bautar gumakan nan da al'adun da suke a kai mu sun ishe mu ba mu buƙatar ƙara wani shine Allah ya ce a walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an shin abin ya ishe su abin ko da iyayen nasu sun kasance ba su san komai ba jahilai ne wala yahtaduna kuma ba sa shiryuwa ma'ana ba su shiryatu ba kakannin nasu da iyayen nasu ba su samu shiryuwa ba zuwa gaskiya har suka zama sun bar duniya suna kan shirme da ƙarya ba su ga gaskiya ba ba su bi ba ko da haka suke ga su jahilai wannan abun haka ya ishe su يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون الله يشهد استفهامي إنكاري نفا ana inkarin abu ko da iyayensu jahilai ne kuma iyayensu ba su samu shiryatuwa ba shin yanzu wannan abun ya ishe su inkari ne a cikin abu Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi da kuka imani da Allah alaikum anfusakum wato ainihin na rukashe ku kawo kanku ma'ana kowa ya tsare kansa alaikum anfusakum kanku kawai idan harkar shirya ce kaga akwai min babu igira'i ne akai nasaba alaikum anfusakum igira'i ne ana shunar da ku kawo kanku ma'ana ku kiyaye kawo kanku ku tsaya tsayin daka da gyara zukatanku ku saiti da Allah yawwa ko da za ku yi wa'azi ku ce a zo a bi Allah wanda ya yarda ya bi falillah alhamdu wanda ya ki kada a yi rigima kada a yi faɗa ba zage-zage a shirya ai la ikraha fi dini ma Allah ya ce ko to ai wa'azi a zakarar da bayan Allah ku ba Allah ku bar saban Allah ku bar kaza amma idan aka samu shari'a kowa ya bi shi kenan idan hakan ba ta yiwu ba to ba ruwan ku alaikum an fusakum kenan la yaruddukum man dhalla idza tadaitu wanda duk ya bace ya kauce wa hanyar Allah in dai ku kun samu shiryatuwa to wannan ba zai cutar da ku ba yawwa wanda suka ɓace daga ahalul kitabi da kuma ƙuraishawa na maka an musu wa'azi sun ƙi su kuma yahudu da nasara kullum cikin sharri da shirka da tsara cuta da za su yi wa addini da musulunci to wannan kada ya dame ku ku dai ku tsaya kawai wannan duk ya bata ya je da batansa ku kuma ku tsaya tsayin daka akan wato ainihin wato gaskiya ku tsaya ko ɗan da ka haifa ne in yi kibin gaskiya ka kyale shi kai ma addu'a kawai ruwan da ka gaya wa zo ka hanya yaƙi kakkai rigima kakkai zagi karkai la'anta ba a suka shi sa muke mamakin masu wa'azi da zagi ai ba a ce lalle ku shiryatar da mutane su dawo hanyar daidai ba Allah shine mai shiryatarwa wa ma ursilu alaihim hafizina ma Allah ya ce saboda haka duk wanda aka kira zuwa Allah ya ki a kyale shi kuma za mu ga da Allah tabaraka wa ta'ala ce la yadhullukum man dhalla idza hatadaytum ba zai cutar da ku ba wanda ya bata idan dai ku kun shirye to Allah ya shiryatar da mu mun kuma hadisin sa'ala bata da yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na tambayi annabi a bisa wannan ayar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda Allah yake nufi da ku bayi muminai la yarullukum ma walla idza hatadaitum cewa ku ku umartu da umarnan da aka yi muku ku hannu da hana-hanan da aka yi muku ku bar mummuna ku yi umarni kuma ku bi umarnin da aka yi muku na kyakkyawa sannan ku bar hana-hanan da aka hana ku na mummuna ba ruwan ku ka karanta za ka ga hadisin dogo ne manzala ya ta kawo abubuwa a ciki hakimu ne kuma ya rawato hadisin da shi sa'alabatul hashar ya yi tambaya saboda haka mutum ya tsaya ya nutsu sosai a harkar addini da harkar aƙida da harkar matafiya maganan nan tana nan domin in mutum ya ƙibbin allah ya fito ce shi ba haka ba kai koyi masa nasiha bai bi ba to mutum kowa ya je ya kama kansa domin ranar nadama tana nan da ranar da na sani Allah ka kiyaye mu shine yace ilallahi marji'ukum kaji kenan makomaku baki daya da shiryayyen da batattun duka zuwa ubangiji ne jami'an baki ɗayan ku fayyana biyu kuma ubangiji Allah zai ba ku labari bima kuntum ta'maluna da abin da kuka kasance kun aikata sannan kuma ya muku sakayya da abin da kuka yi dan Allah baya sakayya sai ya baka labarin abin da kai tukun sannan a baka sakamakon aikin na'am يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوسية اثنان حين الوسية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين wannan aya magana ce akan ba da wasiya yayin da mutuwa ta zo wa mutum musamman wanda suke kan tafiya don ta sauka ne akan wato mutane guda biyu da suke tafe a hanya to sai zamanto ɗaya sun rabu sai ɗaya kuma ciwo ya kama shi na mutuwa ya kai gargara to sai so ya bar wasiya dukiyar nan nasa sai zama sai waɗanda suke tare da shi kuma ba musulmi ba ne akwai badilu bin maryam sannan akwai am to wayannan su biyan su ba musulmi ba ne shi kuma wannan musulmi ne za a bar wa wasacci guda biyu na wasiya mutum biyu mumine adalai to sai in babu su kuma ya halatta za a iya ba da wasici ga wanda suke nan su biyu ko da ba musulmi ba ne saboda ba da bayani in ya mutu ba wanda ya gaya wato ai kaga kuma ba a samu yadda ake so ba shi kuma wasiyar da wannan bawan Allah yake so ya barwa wani abu ba ne kalma ɗaya ce ga shi zai mutu ga dukiya tare da shi da rahima ne dubbai sai yake cewa wasicin da yake yi wannan kudin a ɗauka a kai wa iyalansa a kai gida sai ya mutu to za a ji yadda aka yi don da ya mutum sai suka ce to shi kenan yanzu ya za su yi kawai su raba abinsu shi kenan suka raba dukiyar nan tasu an ce dirhami dinare dinare dubu dinare dubu ɗari dinare dubu abinda ya bari za a kai dinare dubu dinare dubu ɗari dubu ɗari biyar dinare dubu ɗari biyar guda biyu da kuma dinare ɗari uku da sittin to sai suka raba kawai sai sai ɗayan ya ce abinda ya kamata ne kuɗin nan ka ɗau dubu ɗari biyar kaban dubu ɗari biyar wannan wasicin da ya yi mu kai ɗari uku da sittin gida kawai mu ce ga abin da ya bari to haka suka yi to akan wannan dalilin ne Allah ya saukar da wannan ayar za ka ji yadda abin yake shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi da kuka imani da Allah shahadatu bainakum shaida ta tsakaninku idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ya halarci ɗayan ku ma'ana mutuwa ya zo masa hinal wasiyati lokacin da zai yi wasici islani mutum biyu ne zawa adlin min kuma abota adalci daga gare ku kaga wannan ko a gida ko a tafiya wanda suke kusa mutum biyu masu adalai muminai au aharani ko ko wasu guda biyun za a iya sa su min gairikun ba daga cikin ku ba waɗanda ba sa kan addinin ku idan babu musulmi kamar in a tafiya ce ba musulmi kusa da shi da zai bar wasu ce amma ga arna kuma sun san garinsu kuma suna tare to idan ya zama babu komai su biyun su ma za a iya yin wato ainihin ba su ainihin wasu ci in antum darabtum fil ardi in kun kasance kun yi tafiya a ban ƙasa ne fa'asabatkum musibatul mauti sai musibar mutuwa ta same ku anan ne za ka san cewa mutuwa musiba ce rabuwa da rai ko rabuwa da 'yan uwa da dangi ba ƙaramin musiba ba ce ga masu mutuwar da kuma waɗanda aka yi wa mutuwa to idan musibar mutuwa ta same ku to shikenan sai ku bar wasici ainihin ga mutane guda biyun nan da ta bisu na kuma da ainihin mutuwar ta dace ta ma'ana ta zamanto suna nan tare da ku wanda suka yi aka aka wafakar da su suna tare da ku ko da ba musulmin ba ne min ba'ad salati gomin ba'ad salatin bayan sallah ma'ana fayi kusumani da aka zo bayan sallah misali an yi da sallah abin da ya faru sai lalura sai ta faru mutuwa sai ta zo Allah yana ba mu bayani ne har da lokacin da abin da ya faru a dajin da kuma tafiyar da suka yi ya faru ne ba da salati bayan sallah sallah kuma an ce la'asar ce wasu kuma sun ce a sallar magarba ce dare ya fara yi sai shi kuma mai dukiyan nan mutuwa ta zo masa babu wani kusa da shi na daga mumine shi ne aka ba da umarnin shi ne zai sai ba da wasici ga waɗannan su biyu to fa ya kasimani billahi ila ratabtum in suka kokonto su waɗanda aka ba wasicin ko kuma waɗanda aka kawo wa dukiyar gida cewa ga abin da wane ya mutu ya ba mu wasiya mu kawo sai iyalai suka kokonto to sai a rantsar da waɗannan su biyun su rantse da Allah wannan abin shine ko kuwa su suna kokonto ranar sharibi tamanin kalilan ba wai muna masu sayan kada su zama suna masu saye da kuɗi kaɗan da ainihin abin da yake wajibi shine isar da saƙon wasici saboda Allah kada abin duniya ma'ana ya ɗebe su idan an ji kokonto akan haka a rantsar da su gudun kar su canja walau kana za ƙurba cewar a rantsar da waɗanda suka kawo wasici ko da fa ba kafiran ba ne ko musulmin ne za a rantsar da su tun da dama su ne masu rantsuwar don kasu canja abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so kasu canja abin da yake na Allah da kuma neman samun abin duniya wanda yake kankani ne daga cikin abin da yake kokarin a tabbatar da shi na shaida a rantsar da su ko da ma'abota kusanci ne wato ya kawo ainihin wasiyar da mamacin ya bayar in ana da kokonto a rantsar da su wala naqtumu shahadatan lahi mu muminai ubangiji ya umarce mu kada mu ɓoye shaida ta Allah mu ba da shaida dan Allah inna haƙiƙa mu izan idan muka zamanto mun ɓoye shaida da wasiya da aka bamu haƙiƙa laminar asimina mun tabbata muna daga cikin wato masu ainihin saban ubangiji fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istuhiqqa alaihim lawlayan فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين الله ce fa in ufira in aka yi tsinkaye ala annahuma a bisa cewa su waɗannan shaidun da suka kawo wasu cin istahiqa ithman sun cancanci laifi ma'ana sun aikata ha'inci sun ɓoye abubuwa fa'akharani ya kuma ni makamahuma sai wasu biyan daga cikin shaidu su tsaya matsayinsu cikin ma'ana sai a samu wasu biyu su zo su tsaya su fuskanci waɗannan biyun waɗannan biyun su ne masu wasici da shaida waɗannan biyun kuma ba su bane da shaida a su fuskance su domin su rantsar da su yau sai su fuskance su wato ainihin saboda ba su rantsuwa don tun da an zo da abin da ake kokonto kuma ana ganin sun aikata ha'inci to dole a zo a rantsar da su to masu rantsar da su su fuskance su minan lazina su alaihim daga waɗanda wasu cin ya cancanta a kansu na daga magada su ne waɗanda aka kawo wasu cin nan shine al'aulayani majibunta na lamarin wato ainihin wannan kayan gadon makusanta waɗanda suke macancanta sai su fuskance su wai ba sai lalle 'ya'yan da za su karɓi gado ba idan da ɗan uwan uba ko 'yan uwan iyaye ko wani ɗan uwan uwa ko kuma wasu manya a unguwa masu hankali sai a sa su su fuskanci waɗannan da suka zo ake tuhumar su da sun yi cuta sun ɓoye abun to sai a ce su zo su fuskance su su tuhume su su ne majibuntar lamari su su bi kenan fa yi kusmani billahi sai a kwankwada musu rantsuwa su su rantse a bisa da Allah su rantse da Allah akan ha'incin da ake zargin su da yi na wannan shaida ko na zuwa da wannan dukiya su rantse sannan su kwankwada musu rantsuwa la shahadatuna a haƙumin shahadatihima shaidanmu da cewar ku kun yi kun yi ha'inci akan abin da kuka zo da shi ya fi shaidan ku da abin da kuka zo da shi mun fi ku gaskiya ma'ana mun kama ku da laifin cewar abin nan ba haka ba ne wa ma'ata daina mu kuma da muke kimsa muku rantsuwan nan ba mu shishigi ba mu ƙetare iyaka ba muna neman haƙƙi ne in ko har mun yi shishigi akan abin nan da muke tuhumar ku a kai to inna haƙiƙa mu izan lamina zalimi na muna daga cikin azalimai ko ko su waɗanda aka kwankwaɗa wa rantsuwar za su ce sun rantse abin da muka faɗan nan a haƙƙu shine mafi cancanta daga abin da kuke zargin mu da shi da shaidar da kuka sa to mun rantse abin da muka zo da shi ɗin nan shine abin da aka ba mu wasu ce mu kawo idan ko har muka zama mun yi shishigi mun ketare iyaka muka ci dukiyan nan ko muka yi rantsuwa akan ƙarya to haƙiƙa mu mun kasance muna daga cikin azzalumai zalika adna an yatu bi shahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله ce zalika wannan hukunci na wannan rantsuwa da tuhumar wayanda ake tuhuma da ha'inci a wajen magada a juyo da magada da wakilansu su sake rantsar da su adana shine mafi kusanci wato zuwa ainihin gaskiya da kuma fitar da kubutar da zukata daga shine adana mafi kusanci an yatu bi shahadati ala wajeha shine mafi cancanta da masu shaida da masu wasici su zo da shaida a bisa fuskarta a bisa yadda take su ajiye ta a ma'ajiyarta ma'ana su tabbatar da gaskiya da kuma tabbatar da ha'inci in an yi au ya khafu ko kuma su zamanto shine mafi cancanta a bisa a ji tsoro an turadda su ji tsoro an turadda a yi manun a juyar da rantsen nan ba da aimani ha bayan an kulla rantsuwa a gaban masu gado kuma a juyar da wannan rantsuwar to a tabbatar da hakan shine babban abin da yake mafi cancanta mafi kusanci zuwa warwarewar lamari da kuma tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku waɗanda aka ba wasici ko kuma waɗanda aka ainihin ba wa rantsuwa ku ji tsoron Allah da barin ha'inci da kuma yin ƙarya wasma'u kuma ku ji abin da ake umarta ku da shi ji na karɓa ba ji na kawai ka ji ka share ba abin da Allah ya ce a yi a ji tsoronsa a kai a kai amana inda aka ba da ita to ku ji tsoron Allah wajen yin haka wallahu ubangiji Allah la ya hadil qaumal fasiqina babu yana shiryatar da mutane waɗanda suke fasikai masu fita daga barin ɗa'ar Allah masu ha'inci masu cin dukiya bayan Allah yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ambata musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ambaci ga bayan Allah al'umarka ranar da Ubangiji Allah yake tara manzanni shine ranar alkiyama waya kulu sai Ubangiji Allah ya faɗa ga ainihin jama'un ice da faɗa da wato ainihin faɗa gare su wato bayan Allah kenan Allah ce ma za ujibtum me yake tambayan manzanni Allah ya tara manzanni ga al'ummatai sai Allah ya magana da manzanni don ƙurustarwa da kuma kokantarwa ga waɗanda suka ƙibin manzannin ya tattara manzannin Allah ga kowa da kowa da aka aiko su a wajensu Allah sai ya ce ma za ujibtum da me aka amsa muku da shi mutanenku da me aka suka amsa muku ma za ujibtum da kuka zo kuka yi kiransu zuwa kaɗaita ni me suka amsa muku da shi a gani kalu sai manzanni su ce da Allah la ilma lana babu sani gare mu ya ubangiji da abin da ka tambaye mu don kai ka san komai innaka anta allamul ghuyub hakika ubangiji Allah kai ne allamu wato mai yawan sanin abin da yake fakake abin da ya fako na bayi kai ka fi mu sani ba za su ba da amsa ba saboda ladabi ga Allah wai ba ba su san me akai bane amma ba za su ba wa Allah amsa ba tambayar da yi musu dama ba da su ake ba da waɗanda suka ƙibi ne don su san yau ranar gurza ce ba za a kyale ba saboda haka sai su kuma su ce ya ubangiji kai ne masanin abin duk da ya faku ba abin da ba mu da wani sani sai abin da ka sani to kaga a nan an yanke hanyar musu kuma wanda yake kafirin da ya ƙibi da Allah yi wannan tambayar masu wa'anda aka aiko ba su ba da aika komai ba suka ce Allah ya aiki da saninsa shine masani to Allah zai damƙe su zuwa wuta ne su ce wani abu ka gani in ko manzanni suka ce kaza suka ce kaza za su iya musu
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكالا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولبرس بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الله يجي ambata gare su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iz qala Allah yayin da ubangiji Allah ya faɗa yace ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam uzkur ambaci ni'imati alaika ma'ana ni'imata da ne gare ka tunata kana mai ambatanta wa ala walidatika da ni'imar da ne a bisa wato mamanka ita ce sai ya da Maryam dangatuna ta kana ambatanta da kuma gode mun iz ayyartuka yayin da na karfafe ka bi ruhil qudus da ruhi mai tsarki shine jibrilu tukallimun nasa sai ka zama kana magana ka gani da mutane wato na halin ta'ayidin ne daga cikin karfafawar da aka yi masa ya zama halin sa yana iya magana da mutane yana dan kankani jibrilu yana tare da shi yawa tukallimun nasa fil mahadi kana magana da mutane kana cikin zanin goyo ma'ana kana dan yaro wakalan kuma za ka yi magana da mutane yayin da ainihin ka zama gwarzo kaga wannan ya ba da ishara cewa annabi isa zai dawo domin shekarunsa da aka ɗauke shi zuwa sama bai kai kalu ba bai kai wato sundul kuhula ba yawwa amma ka difilan dinnan tun yana ma'adi fil ma'adi yana dan yaro kuma zai magana yana kalu lokacin kuma da kalu kalu baya cika kalu sai ya cika shekara arba'in cif cif to shi ko annabi wato ainihin wato isa an ɗauke shi ne zuwa sama yana ɗan shekara talatin da uku wani ƙaulin kuma aka ce an ɗauke shi yana ɗan shekara ashirin da bakwai ala ayi halin dai ubangiji Allah yana ishara ne zai dawo zai rayu zai rayu ya cika shekarunsa ya kai arba'in din nan ta cika gare shi kuma ya magana da mutane yana cikin wato wannan shekarun shi Allah ya shirya haka saboda haka annabi isa yana nan dawowa yawwa wa iz allamtukal kitaba kuma tana ni'imar da ne maka da na sanar da kai wato ainihin littafi wato shine ainihin a injila muka baka shi kuma aka sanar da kai kuma aka ganar da kai cewa shi- ka kuma ka kuma kirawo bayi, ba- bayi zuwa Allah ko ko a'a ana nufin kitaba anan an sanar da shi rubutu annabi Isa shi mai rubutu ne yana rubuta wasiƙu yana ruba irin annabi Muhammadu bane shi yana rubutu injila ma yana rubutawa yana ba mutane haka to wannan duk wanda ka faɗa yayi Allah tabaraka wa ta'ala wal hikimata da hikima kuma shine ilimi na sanin hukunce-hukunce da abubuwan da ya shafi al'umma da abin da ya shafi addini da aƙida don muka sanar da kai wata ta muka sanar da kai a taura shine littafin annabi musa tun kafin a baka naka sai ka zamanto ka san a taura ka gane ta mu muka sanar da kai ita sannan wal injila aka sanar da kai littafin kuma da aka baka shine injila to don haka kaga wancan kitaban nan na farko zai fi karfi akan rubutu tun daga injila idan kuma an bar shi a injilan ce to Allah ya maimaita ne don girmama sha'aninta wa istahluqu tana karfafa da Allah ya ma daga ni'imar da ya maka yayin da kake halitta mina dini daga laka ka- ka ka- ka matsa ta ka kwaba laka ka hayaci ɗaya kai kamar wato surar tsuntsu Eh, ka hayaci ɗaya irin siffar tsuntsu ka yi yawwa wannan kana yin wannan ne duk bi izini da izini na fatan fahu fiha sai kai busa cikin wannan tsuntsun fata kuna ɗairan ko kuma ɗa'iran ya zama tsuntsu mai tashi bi izini da izini na ma'ana da nufi na da kuma taimako na da ne maka din ni'imomi ne da ne maka wa tubri ulakamaha hakanan kake warkar da mai cuta mawahalciya wal abrasa da kuma wato mai cuta ta kwatarta dukkaninsu suna da wahalar ciwo mai wahalar magani shine kake warkar da mai mai ciwon mai wa- mai ciwon nan shine kuma kake wato warkar da mai ciwo kuma na daga ciwon ku- kuturta abinda ake nufi da akama ciwo mai wayar warkewa ciwon da aka haifi mutum da shi yawwa ko wani cuta haka ko kuma al'akamaha mutumin da aka haifa ba ido makaho kaga wanda aka haifa ba ido idansa ko a buɗe ko a rufe to kaga yana da wuyan magani yawwa ko kuma wasu sun ce al'akamaha kowane irin ciwo dai mai wuyan magani wanda aka haifi mutum da shi wasu kuma suna ganin a'a wanda aka haifa ba ido baya gani shine akamahi abaras kuma shine mai ciwon albaras na kuturta wannan ainihin ta kumbura jikinsa mai wuyar warkewa duk take kake warkar da su bi izini da izini na da nufi na wannan din ni'ima ta ce wa iz tana ni'ima ta da ne maka ta kurjin mauta da kake fitar da matattu min kuburihim wa- wato kake fitar da matattu daga cikin kaburbura suke fitowa daga kabari annabi annabi annabi isa kabari zai zo ya sallama ya kira na cikin kabarin kuma ya tashi ka gani kamar yadda ya inganta cewa annabi annabi annabi isa ya je kabarin samu dan annabi nuhu da kuma a gindin kabarinsa gefe akwai wasu mutane guda biyu maza da wata kuma can gefe kabarinta wata mace yawwa kaga ga annabi nuhu ga mata ga annabi ga samu dan annabi nuhu ga maza guda biyu kabarinsu sannan ga kuma wata mace ga kuma kabarin wata kuyanga sannan can gefe da kabarin wani namiji sai sai a kabarin kuyanga da mace mata shi wannan waccan kuma kabarin wata baiwa ce da kuma kabarin mutane guda biyu sannan can saman su kabarin samu dan annabi nuhu da ya je annabi isa sai ya zauna gindin kabarin samu sai ya sallama gare shi ya ce tashi da izinin allah sai samu ya tashi ya girgije ƙasa gashi a zaune suka yi ta ganawa suka yi ta magana sannan kuma annabi isa sai ya waigo ya dubi kaburburan nan guda hudu duka sai ya kiran sai ya ce duk su tashi duk suka tashi ana hango su duk gasu nan tare da annabi isa to wannan ni'ima ce daga cikin ni'imar da na maka allah ya ce da annabi mu- isa to ka dinga tuna wannan ka tashi na kaburbura bi izini da izini na ne kuma kuma wa iska faftu bani isra'ila anka ka tuna ni'imar da ne maka na kame banu isra'ila daga baranka sun yi himmantu su kashe ka su yi maka ta'addanci na rike su na ana su suka kasa komai izdi ita bil bayyinati yayin da suka ji haushinka lokacin da ka zo musu da wato ayoyi bayyanannu da mu'ujizozi da dalilan kudura ta Allah da kuma kadaituwar Allah cewa kai ba Allah bane wa qala allazina kafaru minhum sai waɗanda suka kafirce daga cikin su don ka zo musu da ainihin abin da yake na gaskiya sai suka ce in haza wannan ba komai ba ne isa ya zo mana da shi baka zo mana da komai ba illa sihirin face sihiri mubinin wanda yake bayyananne
وإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون tana ni'imar da ne maka ya annabi isa in auhaitu yayin da na yi wahayi ilal hawariyi na zuwa hawariyawa wahayi na ilhama na umarce su na umarni ne yawwa dan wani zai rikirkice an ce ana wahayi an yi wahayi ana wahayi mana amma ba na nubuwa ba shine aka gama aka kare amma wahayi na ilhama yawwa na girmamawa da Allah yake yi wa bayansa an yi ana kuma yi wahayi Allah ya yi wa babar annabi Musa kuma ba annabi ya bace wa wahayi ila ummi Musa ko Allah ya yi wahayi ga Maryam babar annabi Isa kuma ba annabi ya bace Allah ya yi wahayi ma ga ƙudan zuma shi kuma ƙudan zuma ai ba annabi ba ne to Allah ya yi wahayi daban-daban to yanzu hawariyawa mutanen tawagar annabi isa Allah ya ce na yi tuna yayin da na yi wahayi gare su ma'ana wahayi na umarni da kuma ilhama na kimsa musu cewar su zamanto masu yin imani da kai wa idan muka yi wahayi zuwa hawariyawa an aminu bi wa bi rasuli cewa su imani da ni Allah kuma su imani da manzona shine Isa sai suka ji su kawai cikin shauƙi da yarda da yin imani da annabi Isa ba don komai ba don wahayin da Allah ya musu ya kimsa musu ya umarce su ta ɓangaren kimsawa ƙalu sai suka ce amanna mun yi imani da Allah Ubangiji da kuma shi annabi Isa mun imani washahad bi annana muslimuna ka yi shaida ya ubangiji Allah cewa dai haƙiƙa mu masu mika wuya ne gare ka da kuma annabinka shine Isa إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وانا اكذو اكذو سنة سورة سورة المائدة سورة الله يتي مائدة yace tuna ya annabi annabi na isa yayin da ainihin ƙalar hawari yuna hawariyawa suka faɗa wato ka tuna ni'imar da ne maka ta wannan ya kai isa ɗan maryam hal yastadi'u shin yalla yana yiwuwa wato rabbuka ubangijinka Allah wato yana yiwuwa gare shi yi aikata an yi nazila alaina ma'idatan ya saukar da ma'ida a gare mu mina sama'i daga sama a saukar mana da wato romo da abubuwan ci na abinci mai yawa kala-kala Allah zai iya koyin hakan suke tambayar annabi isa ka gani sai annabi isa ya faɗa gare su ce ta ƙulla ku ji tsoron allah ya ku hawariyawa cikin neman a saukan muku da aya neman a yi muku kaza neman a yi ku dinga jin tsoron allah fa ba ladabi ba ne ga allah yin haka to ku dinga jin tsoron allah a bisa yin haka in kuntum mumini na an kun kasance ku masu yin imani ne قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين sha'ai ba muna nufin wai muna karyata ka bane ko kuma ba mu yarda ba ne muna so dai Allah ya sauka mana da ma'idar abinci kala-kala mu ci yace nuridu muna nufin wannan tambayar da muka yi muna nufin anna akula minha mu ci daga wannan ma'idar da muka tambaya wato tuma inna qulubuna wato tuma inna qulubuna zukatanmu kuma su nutsu da ƙarin yaƙini da imani wani alamu mu dinga yin sani cewa ainihin an na haƙiƙa ka gazgata mu a bisa cewa mu mun amsa a kiranka kuma mun yarda da annabtarka wannan kuna muku kasance kuma muna shahidina muna masu shaida alaiha akan wato ainihin annabtarka idan ka zo mana da wannan ma'ida muka ci to in muka samu haka za mu tabbatar da kai annabin Allah ne ko mu yarda mu daɗa yarda ba ba mu yarda ba ne don mu ƙara imani da yaƙini akan abin da Allah ya aiko ka da shi alhamdulillah